بسم الله الرحمن الرحيم تفسيرنا صحيح جلالين ko ba haka ba za mu tashi aya ta 38 aya ta 38 qulna bitu minha jami'a qulna muka ce ihbitu an gane ko ana cewa habata yahbutu ana cewa habata yahbitu na fata an fice shi yasa ana cewa mahbitul wahyi ko mahbatul wahyi duka ana fada qulna mun ka ce inji Allah ko ba haka ba ihbitu ku sabka min ha daga gareta min aljannati daga aljanna jami'an gaba daya malam yace karrarahu Allah ya maimaita qul nahbitu da ke cewa wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu ya gabata an maimaita shi li yatifa alaihi dan saboda a dora akan shi kina ana iya maimaita magana don a dora wani abu kanta malam yace fa imma fihi idghamun nun in ash-shartiyya fi ma az-za'ida na an yi idgamin nunun a cikin ma azza'ida kina asalin magana fa in ya'ti yannakum minni hudan in ce shartiyya ba waccan in ma tafsiliya bace akwai in ma tafsiliya wanda da inda ba din duka gaba ɗaya harafi guda ne fa in ma mannan ba'du wa in ma fida'an ita wannan ba shartiyya bace ita kuwa ga in ta sai an ka ƙara mata ma litta'kidi shi yasa ce za'ida mun ce ba a cewa za'ida ko sila mu ce sila litta'kidi ko litta'kidil ma'ana don cikin qur'ani ba a cewa abinda akwai abinda an ka ƙara kenan fa in ma ya'ti yannakum minni hudan asalin shi fa in ya'ti yannakum kuma malaman lokaci suka ce duk in ta haɗu da ma in din nan ta haɗu da ma to sai fi'ilin da zai zo baya na mudari sai an kawo mishi nunun mai shadda kaga nan sai ce fa in ma ya'tiyannakum an gane ko fa in ma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun wasu sun ce a'a galibi na amma cikin larabci tana yiwa yazo ba tare da shi ba amma wannan ba shine abin da yafi cikin alqur'ani ba ina fata an fahimci almuhimmu fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan shirya ta zo muku daga gare ni kitabun wa rasul kitabun littafi wa rasulun da manzo tare suke faman tabi a hudaya duk wanda ya bi shari'ata fa amana bi yayi aiki yayi imani da ni wa amila bi ta'ati yayi aiki da da'a ta min da'a kin ake cewa da Hausa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ko fala khawfa alaihim wala hum yahzanun duka ana fada qira'o'i ya an ce fala khawfa ya nuna nassun ne zahirun fil umum amma an ce fala khawfun alaihim wato nan umumi ne yana nuna zahirun ne fil umum ba amma ba nassun sarihun ne fil umum ba dan an yi fatha ya fi fitowa fili fala khawfun alaihim babu tsoro akan su ko an gane ko wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba an gane ko al khawf wani lokaci ana kawo shi akan tsoro kuma wani lokaci ana kawo shi akan abinda an san shi kawai an san haka zai afkowa ba wai abinda ake tsoro ba ba majhuli ba an gane ko an ka ce illa an ya kafa Allah yi ƙima hududallah don sun fassara na alkhawfu sai in sun san ba za su kiyaye dokokin Allah ba wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba bakin ciki shi ma wani lokaci ana amfani da shi da kakkai tsoro illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnay id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sun kace la takhaf inna Allah ma'ana wasun fassara shi haka ba za su yi bakin ciki tsoro ba za su bakin ciki ba fil akhirati a ranar tashin alkiyama bai an yadkhulul janna su shiga aljanna ko kuma ba za su jin tsoro ba irin tsoron da kafirai za su ji kuma ba za su bakin ciki ba irin bakin ciki domin ita duniya nan malam ya ce a lahira ne abba za su tsoro ba mun ne ba za su tsoro a nan duniya ba za su tsoro a lahira ba in sun ji tsoro tsoro kala biyu ne tsoro ko dai ya zamanto na abu ne wanda Allah ya kaddara dama ana tsoron shi da kafiri da musulmi kowa yana tsoron bindiga ko baka dan bane to wannan dama tsoro ne ai a dabi'ance mun fahimci wannan ko kuma za su ji tsoro idan sun saba ma Allah sai tsoro ya zo musu in kuma sun bi Allah shikenan sai tsoro ya cire ba sani ko mun fahimta ba sai zaman to babu tsoro akan su ko ya zaman to in fi dunya wal akhirah ne sai zaman to makhsusun anan duniya da wadansu abubuwa in kuma fil akhirah ne dama babu tsoro gare su babu bakin ciki a lahira umuman gaba daya ina fata an fahimci sai zaman to amun ne makhsus in an sa duniya ko kuma amun ne baqin ala umumihi ana nufin lahira walladhina kafaru waɗanda kuma na kafirta ko waɗanda suka kafirce wa kadzabu bi ayatina suka karyatar da ayoyin Allah kenan yace kutu abin nan kutuba na kenan littattafan mu ake nufi ulaika waɗannan ashabun na sune mutanen ma'abuta wuta kenan hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta makithuna za su zauna kenan daga makasa yamkutu ne abadan har abada la yafnauna ba sa karewa wala yukhrajuna ba za su a fitar da su ba kuma wala yakhrujuna ba za su fita ba ina ganin saboda lokaci ya fara tahiya mu yi hakuri da wannan sai abubuwan da muka saba karawa nan miye alaka wannan aya da wannan an yi atafin maganar Allah ne da akan maganar Allah domin da aka ce wa qul qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin nan wani i'tiradi an kai sai an ka ce qul nahbitu minha jami'a ana iya cewa wa qul nahbitu minha jami'a sai an ka shahi wawo mun fahimci wannan da ke ko domin maganar Allah ce an kai atafi akan maganar Allah sannan kuma da an ka ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan in kama abu ce wanda tana nuna abu ne babu tabbas ko to amma sharadi ne daga wajen Allah cewa shirya za ta zo muna a'a shirya za ta zo muna tabbas don Allah bai bar mu haka nan ba ko mu muna shaida haka tunda yanzu Allah ya ba mu littafi da manzo mun fahimci wannan an gane ko to bi yasa malaman balaga suke cewa da inda idza duka ai sharadi ne ko ba haka ba to amma nan sai an ka kawo in maimakon ya kamata a kawo idza ita da take nuna mi tabbacin abu sai suka ce a'a saboda na an yi zancen ma'asiya ne ta annabi adam ko ba haka ba to kenan ko tunda an yi zancen sabon shi ko ba haka ba sai an ka ce in ma ya ce nakum min hudan don kowa shiga cikin sassaunar shi ba ma tabbas na ba ma za a za a kula da ku an gane ko fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu bakin ciki babu tsoro an gane ko dama tsoro kana yin shi daga abin da mi ga abin da zai zo gaba sannan kuma babu bakin ciki to dama dan adam cikin waɗanda abubuwa yake dukkan muna abinda muka tsoro da yawa in ka zauna kan dibidiyanka kanana tattaka wannan yare kanana ka ce to wai yanzu inda mutuka kana za a yi ko ba ka nan bane kana tsoron yadda zaka bare su ina fata an fahimci ni kana tsoron abinda zai zo gaba lahira ba a san menene zai zai afku ba ko ba ka nan bane kowa yanzu dai jin dina shi kai mu dai mun sa'a Allah ya mu musulmi kuma muna muna fatan mu mutu akan musulunci ko ba ka ba amma dai baka san kakana za ka karewa ba eh bilkhawati ko ba ka ba muna fatan mu cika da imani to tsoron da mutum yake yi gaban bai san me zai iske ba wala hum yahzaru da su kuma za su yi bakin ciki ba don mi don saboda abin nan tsoda arabi na tsoron abin da zai barin bayan shi ko ba haka ba to in ka kiyaye Allah shikenan wal yakhsha alladhina yatruku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yakunu inda ka ji tsoron Allah wa amma aljidaru fa kana li ghulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumu wa kana abuhuma salihan so da ka kissa wani sarki daga cikin sarakan musulmai in ban manta ba Umar bin Abdul Aziz kudin da ya bar ma ƴaƴan shi ba su ma iya daukar nauyin su ma ko sati biyu amma akwai wani ɗaya daga cikin shugabannin musulmai da ya bar kuɗaɗe kowanne daga cikin su ya kai samun dirhami kusan wannan lokaci ina ganin dubu dubu ɗari amma ya ta ƙari ɗaya daga cikin ƴaƴan shi wancan sarki sai ga ɗaya daga cikin su yana bara babu kuɗi waɗanda kuma ƴaƴan shi da ya bari babu abin sai ka iske an ka samu guda daga cikin su da Allah ya mai baiwa ya sai doki sun kai ɗari ya bada su ayi jihadi fi sabilillah da an ka tambaye shi me yasa bakar ma yanka dukiya ba yace an gane ko yace iyana da ni bari in kanu salihina fallahu yatawalla salihin in ko ba haka ba yace la atruku lahum ma yu'inuhum ala ma'asiyatillah to abu na gaba walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina menene alakan wannan aya da ayar da ta gabata kun san muna hada almunasabat to dawa an yi bayanin mutane na gari faman tabi'a hudaya wanda ya bi shirya ta Allah to dama ko wane ne kishe wanda bai bi shirya Allah ba shi ne wanda ya bata kafiri sai an kai al-addad dan ku gane alaka tsakanin aya da aya walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina sun karanta da ayoyin Allah ayoyin Allah kala biyu na akwai al-ayatul kauniyya akwai al-ayat ash-shar'iyya kafirai ga suna suna cewa babu Allah ko ko ruwa su ce ba Allah yi su ba ko ba ka nan bane sai lana turki sai transform kidan kamar kullum fassara ayoyin Allah kace al-qur'ani ake rufi na fata an fahimci a'a ayoyin Allah sun karyata ayoyin Allah kauniya sun karyata ayoyin Allah shar'iyya domin alkaunu kitabun manzur wal qur'anu kitabun maktub wancan manzur na kana kallon shi wanga ko maktub na mastur an rubuta shi kenan wanga a karanta shi a fahimta wanga kuma a gane hikimomin Allah shi yasa Allah yake cewa wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin yaqilun akwai ayoyi kauniya me yasa kullum muke fassara shi wani wurin ayoyi kauniya ake nufi wani shar'iyya ake nufi wani kun duk guda biyu ake nufi amma wajen tafsiri sai mutum ya abu thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha nan bi ayatina ba ma ayoyin at-taura aka nufi ba dan wani lokaci ba Musa annabi Musa at-taura ba bayan an halakar da fir'auna na an kaba annabi Musa at-taura sai da Allah ya halakar da fir'auna sannan aka bashi at-taura nan bi ayatina nan ana nufin ayoyi kauniya fa alqa asahu fa idha hiya ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فرعون ده يكي إيماني الله حلقا ده شي فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين bayan wannan wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra kaga an kare da tun fir'auna fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم عذاب- سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة سننتي أمس التوراة سننتي زمنتونا بآياتنا كونية أجنه جنة shar'iyya kuma daga baya shi yasa kullu in ka zo fasara alqur'ani in ka ji ayatina tuqassimuha ila qismaini alayatul kauniyya da alayatul shar'iyya in duka bi ake nufi duka bi ake nufi in guda ake nufi guda ake nufi amma wa yake kula da shi wajen tafsiri illa man rahimallah walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar kaga nan an ce ashab galibi sun kace an ce as-sahaba kalma ce da take tana nuna abu mai kyau amma ashabikin nan wani lokaci fa banna ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabun nar ba a ce sahabatun nar ba kuma sahabbai suka ce ba wai annaba ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya yake da su ba wani lokaci ma ana iya samun annaba duk annabi yana da ashab ko baka ba eh فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون كنا من تشنا ما أبو تنشي لك تشكين سوري أكوي صحبان شو نندى أتاري لشي to ne kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi alaihi salam za ku lafiya